وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد وهو, وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر malam ya ce shara'a fi zikri i'rabil mu'talli min al-asma'i wal af'ali kinan nan ibnu malik ya fara bayani ne akan mu'tallu na al-asma sunan da yake da mu'tallul akhir ko alifun ko wawun ko ya'un na daga sunaye wal af'ali da fi'ilai fa zakara anna ma kana mithla al-mustafa wal murtaqi suna wanda aka man mustafa da murtaqi yusamma mu'tallan wa ashara bil mustafa ila ma fi akhirih alifun lazimatun qablaha fathatun kinan nan yayi ishara zuwa ga Mustafa zuwa ga sunan da karshen shi akwai alifun ta lazimce shi lazimatun qablaha fatha fatha ta gabace ta Mustafa dole na baka cewa Mustafiyu ko Mustafayu mithlu asan wa rahan asa ita ce sanda ko rahan kuma maridi wani abu ne wanda da ana amfani da shi wajen niko sai a dauko dutsi guda biyu sai jaki a ɗora mishi a sanya tsaba ko abin da ake son a niki yana juyawa tana ruru sai ta niki abin gaba ɗaya ita ce mashin tada abin da ake nika da shi kafin a samu wannan ta turawa ba kowa ya san shi ba raha ya zo cikin hadithi malami zai zo yana hanjin shi sun zube tandaliku aktabu batsaru ko bin raha yana juyawa kamar yadda jaki ke juya da wannan abin dama za a daura mishi kamar wata igiya ce shi yana juyawa jakin abin yana juyawa Allah kai mu tsari malam yace to wa ashara bil murtaqi yayi ishara zuwa ga murtaqi kamar da ya kawo sunan murtaqi kenan ila ma fi akhirih ya'un abin daga ban shi akwai ya'un maksurun ma qablaha wanda abin ta ayan gabace ta yana da wato kasra nahwu al qadi kamar al qadi an bala bahaushe ce alqali dama ba zazon akwai mai da talwalu والداعي لكم الداعي مي كرا ثم أشار إلى ما في آخره ألف مفتوحة ما قبلها يقدر فيه جميع الحركات sannan yayi nuni zuwa ga yayi nuni ga cewa ma fi akhirih alifun wanda duk karshen shi alifun ne maftuhun ma qablaha abinda aka gabanin ta an yi masa fatha yuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rab dukkan haraka na i'rabi ana kaddara mai su ar-raf'u wan nasbu wal jar da fatha da kasra da min da nasu ba to bai kawo jazma ba kuma ya ce jami'u harkatul arab ko ko jazma ba ta daga cikin harkatul arab ba harka ba ce tumi ta ta ya ban ji ba domin suna ne والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم na ana magana ne kan mi kan suna don haka babu zancen a kawo jazma al-maqsur fal maqsur huwa al-ism al-mu'rab suna ne shi ko wanda ana masa i'rabi maqsur kina kan wanda aka ce takaitacce al-mu'rab alladhi fi akhirih alif lazima karshen shi akwai alifin wanda ta lazimce shi fahtaraza bil ismi min al-fi'l da ya ce ismu kenan suna ya fita ciki shine ihtaraza yayi kariya dan an ce al-ismu to ai al-fi'lu bai shigo ba na hawu yarda kaga kenan fi'li bai shigo ba wa bil mu'rab min al-mabni sannan da ya ce al-mu'rab ya fitar da wanda yake mabni na hawu idha idha to suna ce ta zamani ko ba kadan bane wa bil alifi kuma da ya kawo alif min al-manqusi daga suna wanda an manqusi na hawu al-qadi domin shi ya unce gare shi ko ba kadan bane kama sai yati wa bi lazimatin da yace lazimatin min al musanna daga musanna fi halati rafi cikin halata rafa nahwu az-zaidani fa inna alifuhu la talzimu shi musanna alif ba ta zaman tuwa dole tare da shi ko da yaushe iz tuqlabu ya an fil jarri wan nasb ko ba ka dan bane sai ta koma ya'un a halin jarra da nasba nahwu ra'aytu az-zaidaini ko marartu biz-zaidaini ni ƙara marartu biz-zaidaini yace to wa ashara bi qawlihi والثاني منقوص da ibnu malik ya ce wa thani na biyu manqusun ila al-murtaki ina fata an fice tunda an kace fal awwalu shine al awwalu al i'rab fihi qaddara jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira shine al maqsud wa thani manqusun to shi ko nabi sunan shi al manqus an gane ko ila al murtaqi fal manqus huwa al ism al mu'rab alladhi akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasra shine wanda karshen shi akwai yawon wanda kasra ta lazimce ta nahul murtaqi wanda ya daukaka daga irtiqa ko walan nu'mina liruqika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u fahtaraza bil ismi alil fi'li kuma da ya kawo suna dan ya fitar da fi'ili kenan shine ihtaraza daga kariya ne alhirzu abinda an ka tsari an fitar da shi kenan nahu yarmi yarmi yana jefawa ko zai jefa wa bil mu'rabi da ya kawo kuma wanda yace mu'rab wanda ana masa irabi anil mabni daga abin da yake mabniyun ne suna ne amma shi mabniyun ne nahu allazi kaga ja allazi ra'aytu allazi marartu bil ladhi mabniyun na wa bi qawlina qablaha kasra da an kace kuma qablaha kasra anil lati qablaha sukun nahu dhabyun barewa ko ramyun kuma jifa fa hadha mu'tallin jarin majra sahih duk da yake wannan karshen shi ya unne amma shi yana tafiya ne majra sahih kamar suna ne wanda ya kare da wato harfi ingantacce fi raf'ihi bi dhammati sai a mishi raf'a da dhamma ko ba karan bane ja'at ko ja'a dhabiyun ko wa nasbuhu bil fatha ra'aytu dhabiyan wa jarruhu bil kasra maratu bi dhabiyin shikenan ko ba karan bane malam yace to wa hukmu hadha al manqus hukumcin shi manqusi annahu yadhharu fihi an-nasb shi nasu ba tana bayyana gare shi na hau sai ka ce ra'aitul qadiya naga alqali maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi alfahdatu adh-dhahira ala akhirih qala Allah ta'ala Allah ce ya qaumana sun ka ce ya ku mutanen mu inji su aljannu kenan in an ce Allah ya ce saboda magana Allah ce in an ce a magana aljannu ta saboda ma'anar daga wajen su take ko ba karan bane magana aljannu ta ko magana Allah وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يا قومنا sai annisbiya ana danganta ta zuwa ga aljannu saboda ma'anan maganar da gare su take ana danganta ta zuwa ga Allah saboda maganar Allah ce annisbiya ku yi hattara muna ta maimaita muku wannan ya kawmana ajibu da'iyallahi ku karba ba mai kiran Allah sai ya zamanto ajibu ku karba to da'iya maf'ulun bihi na domin an karba mishi ya zamanto shine al-maf'ul wa yuqaddaru fihi ar-raf'u wal jarru amma da raf'a da jarra qaddara mishi akai li thiqalihi ma al-ya domin da dhamma da kasra sun yi nauyi akan ya'u na'u ja al-qadi jaa fi'lu madi al-qadi fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل هكا سنكتي ومررت بالقاضي مررت فعل وفائل كما هكذا أقول كجنا بكنش بالقاضي الباء حرف جر القاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة أنقاركو المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء وعلامة الجر كسرة مقدرة alal ya'i amma bai kawo abin da ya kiyamun ba mana amin zuhuriha za a ce athiqal wa ulima mimma zukira malam yace to za a sani daga abin da anka ambata anna lisma shi suna la yakunu anna lisma suna la yakunu fi akhirih wawun qablaha dhamma bai yuwa a samu cikin suna wanda akwai wawun gaban shi dhamma ce ta gabata na fata ku ci yace na'am in kana mabniyan wujida zalika in mabniyun na to ana iya samun wannan fihi a cikin shi na hau hu ko ba huwa bane in za ka tsaya gaban shi sai ka ce hu ko ba karbari akwai zikiri wanda ka ce hu hu hu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu sai ka tsaya walam yujad zalika fil mu'rab amma wannan ba a samun shi a cikin mu'rab ko wannan da malam yace sukuni ake samu gaban shi in za a tsaya ne tunda huwa ai fatha ce a saman shi mun gane ko walam yujad zalika fil mu'rab illa fil asma'i sitta sai cikin sunayen as-sitta ko al-khamsa mun ce al-jum sitta ko khamsa fi halati ar-raf'i nahu jaa abuhu ko ba haka ba kinan budin nan kun ga cikin suna ne an same shi malam yace wa ajaza zalika al-kufiyyuna fil mawdi'aini akharain amma su kufina sun halattar da wannan a cikin wurare guda biyu ahaduhuma ma summiya bihi al-fi'lu in ya zamanto an sanya ma abinda an ka sanya ma suna da fi'ili na hau misalin ya da'u an ka samu wani mutum suna ne ya da'u sai a ce ja'a ya da'u kasa dai akwai rikiciyar wuri da ya guzu misalai ne ake baku ma'ana duk fi'ilin da yake iya karewa da wawun in an samu mutum suna da shi kenan intaqala min al-fi'liyati ila al-ismiyya sai ka ce jaa yad'u wa jaa yaghzu ta an ga wuri akwai aiki ka koma cikin littafi al-insaf fi masail al-khilaf na imam al-anbari za ka gane shi akwai kuma an-nahwu tarihi ashkar an-nuhat nash'atu an-nahwi wa tarikh ashkar an-nuhat na sayyid al-tantawi shaykh al-azhar da sauran littattafai da an kai ne kuma majami'a yanzu dai suna tattauna kan matsaloli daban-daban na nuka sheikh abdulatif shuwairif yana da at-tadribat guda hudu yana da kuma tasrihatun lughawiyya shi al-furuq galibi ba cikin nahwu na ba cikin ma'ana ne gane ko الثاني نبي أكو كم للتافع القرارات النحوية والتصريفية لخالد العسيمي الثاني نبي ما كان أعجميا سورة الزمنتو أعجمينا بانا الأربعة وبني نحو مثالي سمندو da kamando wanda akwai aikin goji samando da kamando ina ba za mu fahimta duk istiqsa'i ne da mas'ala to anan akwai abu guda wanda ba a kawo ba to in ya zamantoci suna ne wanda yake mustafa ne ja'a al-mustafa kidan ja'a fi'li madi al-mustafa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur sai mu yi hattara in ya unci sai a ce as-siqal in alif ne sai a ce at-ta'azzur don ke suma suna cewa ma qabla qabla al-alif ko qabla al-ya'i amma wasu su ce ala al-alif ina fata an fahimci haka za a yi da jarra marartu bil mustafa sai da manto mustafa majrurun bil ba wala mujarrihi al-kasra al-muqaddara ala al-alif ko kuma qabla al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur haka ra'aytu al-mustafa al-mustafa maf'ulun bihi ra'aytu fi'lun wa fa'il المصطفى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف وعلى ما قبل الألف منع من ظهورها التعذر هكذا سكيتشوا والله تعالى أعلم السلام عليكم